أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف بقية المستفيد شرح للتاف منية المريد za mu tashi inda sayyidi muhammad ibn al-arabi as-sa'i yake cewa wanzuri li yawaqit ka duba littafin al-yawaqit wa durar yake falfariqani waɗannan jama'a guda biyu yana nufin ahlul zahiri wa ahlul batin malaman zahiri da kuma malaman batini la mahalata ba makawa dukkansu ya ga tarifani min ainin wahida suna kamfatar iliminsu ne daga idaniyar ruwa guda ɗaya kamar ka ce daga rijiya ɗaya kowanne yake sa gugarsa ya ɗebo ruwansa wa kama annahu la ya kuruju shi'a min ulumi ulama'i zahir kamar yadda ka san ba wani abu da yake fita mina shari'a daga shari'a min ulumi ulama'i zahir daga ilmomin malaman zahiri inda kasan dukkansu makewarsu a cikin shari'a ne to fa kazalika haka nan la yakhruju shay'un min ulumi ilmi ilmi ulama'il batini anha cewa ilmomin malaman batini sune arifai sufaye ilmin su la yakhruju baya fita anha daga da'irar shari'a qala fi muqaddimati tabaqat sayyidi abdul wahabi sha'arani ya faɗa cikin muƙaddima ta littafinsa al-dabaqat yace wa kaifa takhruju ulumuhum to ta yaya ma ilimin su su arifai sufaye zai fita an shari'ati gabarin shari'a ulumuhum ai yana nufin ulumu ahlil batin ilimomin ma'abota ilimin batini ta yaya ma za a ce wai ilimin su baya tare da shari'a wa shari'atu alhali ta shari'a hiya wasalatum ina ta ai ta sadar da su ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala fi kulli lahaza cikin dukkan kiftawar ido in ta anan zancen addabaqatu na Abdul Wahhab Sha'rani ya kare to malam yace faqad bana laka haqiqa lamari ya bayyana gare ka ya kai mai karatu anna ilmal batini cewa ilimin batini fa zubdatu ilmi ilmi zahir shine asalin zubda wato amfanin ilimin zahirin wa natijatu al'amali bihi ko kuma shine natijar aiki da ilimin zahiri alal wajhi akmali abu sa fuska mafi cika domin mutumin bai da ma'arifa to ba zai yi aiki da shari'a alal wajhi akmali abu sa fuska mafi cika ba min iqa'ihi daga aukar da wannan ilimi na shari'a gaira mashudin ba tare da ya cuɗan yashi bil huzuzi da wasu bukatu na san rai ba zai yi shi da ikilasi inda ya arifi ne baya bauta wa Allah wai don Allah ya ba shi lada ko da ya sa shi a aljanna shi ne ƙololuwar ihsani yana bauta wa Allah ne don Allah ya cancanci a bauta mai ina fata an gane saboda haka shi arifi ko sufi yana bauta wa Allah ne bautarsa ba tare da ta haɗu da wani bukata ta rai ba bukatar kuma koda ta lahira ce ba wai bukatar duniya wani ake magana yana yi don ya samu wani abun duniya ko don a yabe shi a wannan ai malaman shari'a malaman zahiri su ma ai ba sa wata Allah don wannan abinda malaman zahiri suke bauta don shi don neman lada don neman yardar Allah don neman aljanna don neman kusanci ga Allah su kwata-kwata su ba wannan a cikin hadafin malaman baɗini suna bautawa Allah ne bautar su gaira mashurin ba tare sun cuɗanya ta ba bil huzuzi da wani hazzun nafsi wani ilal da kuma wasu dalilai dalili kaza yasa ake bautawa Allah don wannan dalilin su duk ba wannan a cikin malaman baɗi to kaga wannan kuwa shine natijatul amal shine zubdatul ilmi zahirin shi ne asalin zubda aka ce zubda kamar man shanu da ake fitarwa a cikin mai ba ya fi wannan gwanjin ko tsala da aka tace aka ai ai ya fi shi daraja ko aka ce kindirmo gaba ɗaya yake a haɗe da nonon da man amma aka ce wannan tsala ne ko gwangi ne to an cire amfanin shine zubda din to ka ɗauka nono ne sai aka ciro man shanun aka bar gwangin to ilimin zahiri shine gwangin shi ilimin baɗi shine wannan man shanun da aka ciro a cikin wannan nona shine zugatu ilimin zahiri wali haza domin haka ne ƙala imamu ɗa'ifa aljunaid imamu junaidu shine jagoran duk wani sufi su sufawaye suna ce masa imamu ɗa'ifa su kuma malaman shari'a suna ce masa imamu ɗa'ifataini imamu ahalin shari'ati wa imamu ahalin haƙiƙaci shi imamu junaidu ba shi ya haɗa dukkan biyu ilimin haƙiƙa da ilimin shari'a kowanne yana cewa ai nasa ne in sufi ne zai ce maka imamu ɗa'ifa jagoran jama'an nan ta sufaye shi ma malamin zahiri zai ce maka imamu ɗa'ifa yana nufin tasa ɗa'ifar ta malaman zahiri shi ne imamu junai da radiyallahu ta'ala anu yana cewa ilmu na haza wannan ilimin namu na baɗini yana nufin ilimin ma'arifa mushayyadun bil kitabi was sunna abun ƙarfafawa ne da ƙur'ani da hadisi ilimin su ba wai shaci ba wai shaci faɗi bane ba kurafat bane ba tatsuniya bane duk abin da kaji arifi yana faɗa to yana da abin da yake kalfafa shi a cikin alkur'ani da hadisi wannan imamu junaid ya faɗi wannan kalma ne raddan domin yin raddi alaman tawahama khurujahu an anhuma ga wanda yake zaton ilimin ma'arifa na sufaye ya fita daga qur'ani da hadisi yana masa raddi ne wa ma'ana kauni mushayyadan ala kitabi wa sunna ma'anar fadin imamu dinabi cewa iliminsu na tasawufu abin kalfafawa ne ga qur'ani da hadisi annahu cewa shi lamarin yanda yake shi wannan ilimi nasu natijatu natijatun anil amali bihima shine natija amfanin da ake samu ga aiki da qur'ani da hadisi shine ma'anar mushayyadan alal kitabi wa sunna shine asalin natija amfanin da ake samu ga aiki da qur'ani da hadisi in ba ma'arifa sai ka karanta qur'anin ka ji shi lami ka fassara shi a ji shi lami ba samu asalin zubda da natijar da ake nema ba kuma haka nan karanta hadisi in ba ma'arifa sai a ji shi lami babu zubda da natijar da ake nema قاله الشيخ محي الدين رضي الله تعالى عنه محي الدين ابن العربي الصوفي رضي الله عنه شيما يافت wannan sun makala sannan malam ya ce shiwa shi abdulwahabi sha'arani ya ce wa bizalika to da wannan ne yufraku bainahu wa baina ma yazharu li arbabin nawamitul hukumiyya ake bambanta tsakanin ilimin zahiri wato ilimin baɗini da ilimin abin da yake bayyana ga ma'abota ilimi na hukunce-hukunce shine ilmin shari'a ƙala ya ce wa haza wannan nau'i na ilmul baɗin la ya arifu ba wanda yake sanin wannan bambanci da yake tsakanin ilmul zahir da ilmul baɗin illa ashabu zauki sai ma'abota zauki ma'abota ɗanɗano na ma'arifa to a nan ma da yake ƙultu ji muhammad ibn arabi a sa'i ya dawo da zancensa ya ce ni kuma sai na ce wa fi ta'abir imami ɗa'ifa cikin wancan fassara da imamu junaid imamu ɗa'ifa radiyallahu anhu yayi bi mushayyad bi mushayyad da kalmar cewa ilmu na haza mushayyadun bil kitabi was sunna to izna ko fassarar wannan ma'ana ta sa isharatu nuni ne ila ina fati qadri ilmi badin zuwa ga daukaka na gwargwadon wato daukakar gwargwadon ilimin badini wa sharafi darajati da kuma daukakar darajarsa min haisu ta ɓangaren da inna wucewa shi ilimin baɗini lubu shari'a ta gina ƙwanduwar shari'a aka ce ƙwanduwa mun san wannan yalan abin da ke cikin ƙwai ko akwai kishirul dili ko kishirul baidi ɓawon ƙwai a cikin ɓawon ma akwai ta takarda takarda wani tantani tantani duk wannan zubar da su ake ba to sannan akwai wannan faru-farin yawwa shi ma ana ce amma bai kai wancan kwanduwar daɗi ba eh to ilimin zahiri shine wannan farin totuwar da yake cikin kwai ilimin baɗini shine kwanduwar abin da yake nufi kenan innahu lubbu shari'a ilimin baɗini ilimin tasawufu ilimin ma'arifa shine kwanduwar shari'a wa zubdatiya shine wannan man shanun nata wanda ake cirewa a cikin nono wa qad zakara ya ambata shi Abdul Wahhab Sha'rani fil yawaqid an kidi ta mun al yawaqid ma yashhadu lahu abin da yake shaida ga wannan fadi wa nasu bayanin sa yace wa qad ra'aytu fi kutubi ar-ri'aya haqiqa ji Abdul Wahhab Sha'rani na kada a cikin littattafai na ar-ri'aya littafin ri'aya li Sheikh Izzuddin ibn Abdul Salam ibn Mashishi kenan ga babban shehin na izuddin ibn abdulsalam wanda ake masa kirari a zamaninsa sultanul ulama shine sarkin malamai da misra a garin misra fi asirihi a cikin zamaninsa da ya rayu dukkan malaman misra sun sallama masa ana ce masa sultanul ulama'i shine sarkin malamai a birnin misra a zamaninsa ma nasu ga bayanin nasa izuddin ibn abdulsalam yana cewa kullun nasi dukkan mutane yana nufin dukkan malamai na zahiri ƙa'adu ala rufumin shari'a sun zauna a bisa zane na shari'a abinda aka zana a littafi kaza hukuncinsa kaza ne kaza halal ne kaza haram daga arrasun zane ko rubutu to dukkan malaman zahiri su sun zauna ne iyakar abin da suka sani shine zane na rubutun shari'a wa ƙa'adar sufiya amma su sufaye su kuma sun zauna ala ƙawa'idiya a bisa ƙa'idodin shari'a su waɗancan zane suke bi abinda aka gani a takarda shi suka sani shi suka yadda da shi abinda bai zo a takarda ba to suna inkarinsa su ka sufaye su kuma sun zauna ne ala ƙawa'idiya a bisa turaku da gimshiki na shari'a din tulakun shari'a allati la tazalzal wanda ba ta raurawa gimshiki ne mai kalbi wanda baya girgiza la ya hudduhu ba abin da yake rusa shi ko yake girgiza shi inji izuddin ibn abdussalam sultanul ulama thumma qala fil yawaqiti sannan ya sake faɗa shi izuddin a cikin yawaqitu ba da bayan wancan zance ace wa qad balagana na ce hakika labari ya same mu ji shi ka abdulwahabi sha'arani annahu ai ashad izuddin yana magana akan izuddin ya wato izuddin ibn abdussalam kana ya kulu ya kasance yana faɗi kabbar zalika kafin waccan magana da yayi a baya cewa malaman zahiri su sun tsaya ne a bisa zanen shari'a su ko sufaye sun tsaya akan ka'idojin shari'a to kafin wannan zance ya ce wa halisamma ɗari ƙulli shari'a shin a wannan fage akwai wani tafarki na shari'a gaira ma bi aidina minan nukuli bayan abin da yake hannunmu na abin da muka nakalto a wajen amintattun malamin yana nufin inda ilimin shari'a ne to ya wuce waɗannan littattafai da yake hannunmu su su sahihu bukhari muwadda malik turmuzi nasa'i da sauran littattafai na malaman mazhabobi ya ce ya wuce wannan ne shi ilimin shari'a ɗin ko dai akwai wata hanya ta sanin shari'a gaira ma bi aidina bayan a wannan abin da yake hannunmu minan nukuli na nakalce nakalce wane ya nakalto abun kaza wane ya rawaito haddasa na fulanu an fulani an rasulillahi ba dai shi ne iya zahirin ilimin shari'a ba akwai wata hanya ta sanin shari'a gaira ma bi aidina bayan wannan abin da yake hannu minan nukuli ai mun karanta shi mun san shi summa ya kulu sannan yana cewa man za'ama bi anna samma ilman batinan li shari'a duk wanda yake yayatawa cewa a wannan fagen akwai wani ilimi koyayye na shari'a gaira ma bi aidina bayan wanda wannan ilimin da yake hannunmu na zahiri minan nukuli na abin da aka nakalto da sanadi da salsala zuwa ga manzon Allah yake kuma akwai wata hanyar sanin shari'a bayan wannan abin da yake hannunmu fa huwa baɗiniyun a wannan mutum ne wanda ake ce masa baɗini wanda suke cewa su ɗan hakika ne ba sa sallah ba sa azumi ba sa kiyaye haramu su ne a wancan zamanin ake musu baɗini mai da'awar ilimin baɗini alhali kuma ƙarya yake zahirin ma bai sani ba ballanta na baɗini duk wanda ya ce wannan abin da muke karantawa irin su ƙawa'idi da agarin ishimawi wannan ba komai bane ba da wani amfani a sake su kawai a kama Allah ko a kama soyayya a wannan baɗiniyu ne wannan shine ɗan hakika da ake faɗa ta ƙarya dole sai kana da wancan din sannan kuma ka nemi sanin ma'arifa din duk wanda yake cewa wannan abin da yake hannunmu ba shi ne ilimin shari'a ba to wannan kawai zindiki ne yi ƙaribin zindika yan wannan akida ta ta sana kusanta zindikanci shi ne kafirci falon majita ma abi sheik abul hassan shazali yayin da shi abdulwahabi sha'arani ya gamu da sayyidi abul hassan shazali mai ɗariƙar shaziliya da misira a birnin misira wa kaza anu ya karɓi ɗariƙar shaziliya a hannun abul hassan shazali to tsara sai shi abdul hajji sharani ya kasance ya mudahu ɗariƙar ƙauni yana yaban ɗariƙar sufaye su ne alƙauni a nan kullal madi fiye da dukkan yabo daɗin yana daga waje ne yana ma'anar zahirin shari'a shi shari'a ya sani duk abin da duk wanda yake da'awar wani ilimi bayan wannan da yake hannunmu bukhari da muslim muwatta malik kawaidi ahlali ishimawi na littattafan mazahibul arba'a yace bayan wannan akwai wani ilimi daban wanda mu ba mu san shi ba ahlul zahiri to wannan ba iliyun ne yuqaribu zindiqa a lokacin yana inkarin tasawuf shi abdul wahabi sha'arani to lokacin da ya gamu da abu hasan shagali ya saita shi ya getta shi ya masa tarbiyya sai gashi sare ya mudahu dariqal qawli ya juye kuma da yana zargin su yanzu kuma yana yaban wannan dariqa ta sufaye kullal madai fiye da dukkan yabo ya kulu misla ma kana ya kulu ibnu abdul salam sai ga abdul wahabi sha'arani yana hakaitowa irin abin da izuddin ibn abdul salam yake faɗi a littafinsa falan majtama bi sufi a yayin da abdul wahabi sha'arani ya gamu da sufaye na hakika wa zaka dariqahum ya ɗanɗani irin hanyar su sara ya kulu sai aka ji yana cewa da ya ana umrana ai mu mun bata rayuwar mu gaba daya fil badala cikin zaman banza yana ga duk abin da ya karanta a baya ashe shi wahalar banza yake lokacin da ya ɗanɗana abin da sufa ya arifa suke ɗanɗana na ma'arifa sai ga shi ya rine da irin rininsu yana cewa bai yi ana umar na fil baɗala ai abin nufi limafin ilimi ala ɗari ƙati ahalil jadali bi ma'ana lokacin da ya kasance cikin ilimi na tafarkin ma'abota jayayya min galabatul qawli na rinjayar da fadi alal amali abu sa aiki to alhamdulillah sai da sun makala ali sahibu da waki ta har yanzu dai bai bar shi ba alhamdulillah